بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 22 ga watan rabi'in thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da uku ga watan march shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahabi wal al min iftira'ati samawi ad-dal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير إن من تابا مالن ينا كان bayyana mana irin ɗarkaniya da ruɗani wanda wannan mutum ya rubuta a cikin wannan littafi da sunan ilimi wajibi ne a kira abin da yi da wannan suna na ruɗani saboda ruɗanin ya haifar kun gane muna bangaren da mala yake cewa bai tawthik na irin abubuwan da yake kawowa ya tabbatar da sun tabbata kuma ya faɗi inda aka ruwaito su kawai maganganu yake korowa yadda ka san an koro shanu daga riga Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce ghazbi zahara daga cikin maganganun da ya faɗi na ɓatanci ga sahabbai wanda ya kamata da ya faɗe su ya faɗi inda ya samo su kuma da madogaran shi ya ce wai sahabbai sun yi kwace ga fatimata zahara hukukaha hakokanta masu yawa min nakhalatin na dabinai wa irthin da gado wa sahamin da rabanta na zawil kurba hatta mata da ghadiba alaihim wai har fatima taras tana fushi da sahabbai ta dawo alaihim fi kulli sala' wai duk sallan da ta yi tana masu muguwar addu'a. To tambaya anan wai waye roto wannan maganar. Kun gano wannan da ku, ya kamata ku fahimci in aka ce waye ruwaito tambaya anan shi yana wajen ne? Bai nan ko? Wani ne ya gaya mashi ko? Wani ya gaya ma wani, wani ya gaya ma wani, wani ya gaya ma wani har zuwa kan shi, to wa ya gaya mashi. Kalirin waɗannan ƙarerayi malam, wanda ake kawo su wanda ba lissafi babu kan gado a cikinsu. wai ka hatkihim lil maharim wai sahabbai sun keta abubuwa na alfarma masu yawa wa ta'addi hududallah wai sahabbai sun keta haddodin Allah fi qatlil abriya na kashe kubutattun mutane ka san su a wajen yan shiya kun ga kafaran nan da aka kashe a badar to su a wajen su mutanen kirki ne kubutattu kawai sahabbai sun je sun kashe su amma abu lu'lu'a da ya je kashe Umar to wannan ya cancanta kun gano wannan da kyau ku wai ma minan musulmi na wai sun kashe musulmi to dawa dawa aka kashe din kuma waye kashe su kuma ina aka kashe su kuma waye ruwa to wanda ya kashe su din waddukhul bi nisa'ihim min ghairi ihtiramin lil idda wai kawai suna auren mata cikin idda kawai zai su rika saduwa da su ba sa kula da idda ba sa girmama wannan kaji ƙarya a zamanin sayyidina Umar ne fa aka yi aure cikin idda ya ce amma kwace sadakin a kai baitul mali wanda yake da wannan tsananin wai yau shi ne za a bude baki a ce wai suna yin irin waɗannan abubuwan kun fahimci wannan kuma da ya faɗi maganan dama ya ce ga inda ya ɗauko da sai a ce to da kyau to maganan gaba ɗaya kawai ya faɗe ta ne kamar saukar ruwan sama wakta gayirihim ahkamallahi wa rasulihi kun ga waɗannan maganganun da muke faɗi duk fa malam zai zo ya raddinsa inda za a yi raddinsu ana buga muku misalin irin shirman ne kafin a zo kan raddi a kansu yanzu wannan maganin da ya faɗa sai malam ya naka data wa ka tagayirihim ahkamallah wai sahabbai sun caccanza hukunce hukuncen Allah wa rasulihi da manzon shi almubayyana fil kitabi was sunna waɗanda aka bayyana cikin Qur'ani da sunna gaji masu aqidan Qur'ani ma ba su yarda da shi ba sun komo suna zargin wasu wa ibdaliha bi ahkamal ijtihadiyya sun caccanza wai hukuncin alqur'ani da hadisi da ijtihadi ta hudu masalihahum a shaksiya wanda wai waɗannan ijtihadin da suka yi kawai sun kawo su ne don goyon bayansu kun gano wannan da kyau wai sahabi zai aji alkur'ani aji hadisi sai ijtihadi saboda ijtihadin ya goyi bayan shi sahabin da ya je badar da uhudu da sauran fagagen fama ya sadaukar da rayuwan shi aka raunata su don kare alkur'ani da hadisi sai wani zindiki da ya rayu lokacin da ma suke musun alkur'ani da hadisin wai shine zai zargi waɗancan bayin da suka sadaukar da komi domin kare alkur'ani da hadisi mala ya ce wa kanafi abi zarrin wa tardihi min almadinati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai da koran da aka yi ma abu zarri aka raba shi da madinar annabi wannan laifi ne annabi ma ya ce ma wane cewa bar wannan garin an yi ko ba a yi ba wahashi da ya zo yi musulunta bai ce ya kauce ba shi waje ba kun gano wannan da kyau ku za a zo zai magana kan wannan me ya faru ne a madina sanda aka ce ma abu zarri an canza mai wajen zama ya koma waje kaza me ya faru a inda ya je aka canza mai waje zama kun gano wannan da kyau ku za a zo a magana a yi ƙarerayi kawai sun kawo abubuwa na banza suna tabbatar da jahilai shi ba ƙauye ko ɗan boko wanda bai karatun addini ba kawai an zubu an zuba mai a cikin intanet da turanci ya ji ya karanta sai ta kwalla wa an cuci gidan annabi an cuci kaza an cuci kaza kawai ƙaryan banza Allah shi kiyaye wa kasabbin wa la'ani ahlul bait wai sahabbai sun zazzaga sun tsine ma ahlul bait alladhina azhaba Allahu anhum ar-rijs waɗanda Allah ya tafi masu da ƙazanta wa taharahum tatahira kuma ya tsarkake su matukan tsarkakewa duk waɗannan maganganun yayi su a fasalu ahla dhikr daga shafi na 159 zuwa shafi na 160 mu diddayi su bai faɗi inda ya ɗauko ba bai faɗi wanda ya ruwaito babu kawai maganganun yake ta zubowa car kawai ga su ila gairu zalika min at-tuhumi al-mulaffaqa Mala ya ce, Kai, da fa tuhumce-tuhumce irin waɗannan miyagu, allati lam yuqaddim alaiha dalilan, wanda bai kawo dalilin inda ya ɗauko ba. Au yusniduha li masdarin mawthuqin, ko bai kawo wani masdari amintacce da ya tabbatar da ingancin maganar ba. Kawai ya zubo ne ya kawo car ga sunan shikenan. Cinda su sun ɗauka kowa irinsu ne, kana ganin magana babu bincike sai ka ɗauka ka ci gaba da aiki. kuma ka ci gaba da ƙuducewa ka yarda su haka suka ɗauka kowa yake Allah maɗaukin sarki ya sauwaka wa amma adamu ta haƙiƙi hili masa'ili ta haƙiƙan ilmiyan sahihan mala ya ce kuma ɓangaren da shi wannan marubucin ya kasance baya ta haƙiƙin abubuwan da yake kawo na ilimi kuma bai inganta abubuwa sai ya kawo nan ya kawo nan ya kawo nan ba zai tabbatar maka me daidai ba ta hanyar ilimi ingantaccen ilimi innama bina'uhul ahkam ala ara'ihi shakhsiyya kawai yana kawo hukunce hukunce ne a bisa ra'ayin shi na mutum almujarrada min ayyi dalilin zai kawo ra'ayi tsaraitaccen ra'ayi da bai jingina jikin kowane irin dalili fa hadha kathirun fi kutubihi wannan abubuwa ne masu yawa cikin littattafan shi wa min amthilati zalika daga cikin misalan haka qawluhu fi kitabi thumma hatadait ya fada cikin littafin thumma hatadaitu shafi na 203 yace walamma stashhada al-imam ali yayin da imam ali ya shahada wastawla muawiya alal hukum kuma muawiya ya hau karagan mulki ba'ad as-sulh alladhi abramahu ma'al imam al-hasan a bayan da ya sulhu Hassan wa asbaha Muawiya huwa amirul mu'minina sai Muawiya ya zama amirul mu'minin kun ji ku tun da yake yaki tsakanin Ali da Muawiya Muawiya bai taba cewa shi amirul mu'minina bane har sai lokacin da Hassan ya zama amirul mu'minina sai sulhu da sayyidina Muawiya ya bar mai to daga nan ne sai ka fara ce ma Muawiya amirul mu'minina summiya bi zalikal am sai aka kira wannan shekara amul jama'a shekaran da aka hada kan jama'ar annabi idan fatasmiyatu ahlus sunnati wal jama'a kun ji ko wai to cin da haka aka kira shi amul jama'a to kun ga kiran ahlus sunna da sunan ahlus sunna wal jama'a dalatun ala ittiba'i sunnati muawiya wa yana nuni akan cewa bin sunnan muawiya ne wal ijtima'i alaihi da haduwan da suke wajen mara muawiya baya wa laysa ta'an ittiba'u sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai babun sunnan annabi ba malam zai zo ya raddon wannan magana a gaba amma jiyan da ya ɗauko magana bai tabbatar da ita ilmace ba shin ahalus sunna zamanin muawiya aka fara ce masa ahalus sunna wal jama'a ko kotun zamanin annabi ne kun gano wannan da ku ya ɗauko magana kawai ya faɗa a ina ya ɗauko ta oho kawacin da dai ya faɗa to dole kowa ya yadda wa ƙauluhu da ko maganin da ya ce wa mujarradit ila'ika ala aqidati shi'atil imamiyya ai kana leƙa ƙidan shi'a fi hadha sadat a irin wannan yanayin yartahu damiruka zaka samu kwanciyar hankali wa yaslamu aqaluka hankalinka zai natsu bi qabuli ta'wil al-ayatil qur'aniyya irin yadda yan shi'a ke murɗe ayoyin alqur'ani allati fiha tajsimun wanda suke kamanta Allah da jiki aw tashbihun lillahi ta'ala ko kamanta Allah da wasu siffofi na ‘yan Adam, wa hamluha alal majazi wal isti'ara sai a rika fassara su da cewa ana yin majazi ne abin zai iya yiwa ko kuma a ce kawai an ara ne amma ba haka Allah yake ba an ce Allah na da hannu sai a ce kudara amma me yasa Allah ya ce hannu sai a ce an aro abin da zaka iya ganewa ne amma Allah bai da hannu kun gano wannan da kyau ku kaga ashe su ma shi al-mu'attila ne masu kore ma Allah siffofi ne da su da jahamawa da mu'tazilawa duk tafiyansa daya malice la alal haqiqa ba a tabbatar da waɗannan siffofi ga Allah kai tsaye wala ala zahiral alfaz kuma a shi'a ba a yadda da lafuzzar kama tawahhamahul ba'd kamar yadda wasu ka dimauce ba su fahimci haka ba ya faɗi wannan ɗirkani a cikin littafin sadiqin a shafi na 27 jama'a kun ji wannan ku to ku bi mu bashi raddin ta nan gaba kaga ya kawo maganan gaba daya bai bi ta hanyar ilimi ya tabbatar da shi'a abin da suke akai ilimi ne ba ilimi bane dirkaniya ne ya abin yake kawai ya kawo gina hukunci kawai ya wuce shi yasa yana daga cikin bid'a murɗe siffa daga cikin siffofin Allah ana tabbatar da siffofi ne kamar yadda suka zo waya ƙolo ya ci gaba da cewa wal muhim an ta'arifa limaza ghayyara umar ra'ayahu fil bai'a ya kamata ka gane wai sayyidina umar yayin da ya zo rasuwa me yasa umar ya canza ra'ayin shi wajen mubaya'a akada tiqada bi annahu sami'a bi anna ba'd sahaba ina ganin labari ya ji wani daga cikin sahabbai wasu daga cikin sahabbai yuridu bai'ata Ali ibn Abi Talib wai suna son su masayidina Ali mubaya'a ba'da mauti Umar in Umar ya rasu wa haza ma la yardahu Umar abadan wannan abu ne wanda Umar ba zai yadda ba nan da nan kawai sai Umar ya kafa shura kaji mashirmanci shashasha in ba haka ba Abubakar da ya zo rasuwa fa kai tsaye ya kaddamar da Umar haka ne to Umar in misali baya son Ali ya zama cikin wanda zai zama khalifa da kai tsaye sai ya kaddamar da wanda yake sai ya zama khalifa a bayan shi ba tare da naɗi ba kun gano wannan da kyau ku sai zaɓi sai da na ali cikin yan kwamiti ya ce duk wanda aka zaɓa a ciki yayi kaga bai tawthiqul ma'lumat da ya biya san wannan ka'idan yanda abin ya faru sai ji yan shiya sun faɗi wancan ƙaryan sai ya biya tantance wanne ne ta inganta ke da isnadi sai ya tabbatar wacce bata tabbata ba sai ya watsar saboda kawai sharri ne a idan shi sharri ne a zuciyar shi bai bin ya bi ilimin ya tabbatar wanne ne ya tabbata wanne ne bai tabbata ba kawai kwararo maganganu yake jama'a mun gano wannan da kyau ko mun karanta da ko ana a cikin tarihin Umar ai an ce ya khalifantar ya ce a'a in na khalifantar ma nayi koyi da wanda ya fi ni Abubakar yayi in na bar abun a bude nayi koyi da wanda ya fi ni shine manzon Allah sai zo da wata hanya ta daban sai fitar da kwamitin shura kuma Ali na ciki ko Ali bai taba aiki a gwamnatin Umar sai a cikin wannan kwamiti na Umar da ya kafa domin zaben shugaban kasa ashe Aliyu talakan waye talakan umar ne don ya yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku jero wannan maganganun da yake kawo Allah shi kiyaye ya faɗi wannan magana a cikin littafin la'akuna ma'as sadiqin a shafi na 88 malam zai zo ya raddinta a can gaba in an zo fagen raddin wa yaqulu muntaqidan miqdara ma yakhruju min al-mali liz-zaka da yazo yana sukan abin da Allah ya ce a fitar na zakka ka san kana da dukiya ta kai nisabi 40 sai ka ba da kashi ɗaya ko misali kana da miliyan 40 abin da ke kan ka na zakka shine miliyan ɗaya to ya zo yana sukan wannan biyi ba fi shar'i shari'ar Allah ne ta ce haka amma da ya zo fagen sukan wannan wa akhadhal jizya min al kuffar kuma da ya zo sukan an san jizya a hannun kafirai raddan bi zalika ala Allah ya zo yana ma Allah raddi fi hukumihi wa shar'ihi wanda Allah shi ya hukunta wannan mun gano wannan da kyau ko jizya ‘yan shi ba sai da an san jizya ba. Saboda, Allah ɗan saba ba Yahude ne, shi ya ƙirƙiri addinin shi'a, saboda haka bayan da za a yi bari ana tirsasa dangin shi suna biyan haraji. Kuma Allah nan ne ce, Katilin ladina la yu'minuna billah, wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasulu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina util kitaba hatta yu'til jizyata an yadin wa hum sagiruna. jama'a da yana tosiqul ma'lumat yana bi yana tantancewa da tacewa zai su kan ji zai soki jizya zai soki gwagwadon zakka duk ba zai yi ba amma kawacin da ya je iraki yan shiya sun muktada as-sadar sun mai ƙarya to kawai shikenan sai zo sai ci gaba da gina abubuwan bari ku ji maganin da ya faɗi yake cewa fala yumkin li dawlatil islam ba zai yi ga gwamnatin musulunci an ta'atami da alama ya khurjuhu ahlus sunna ta iya dogaro da irin abin da ahlus sunna suke badawa min zaka na zaka ba a ce wai gwamnati ta iya zama da dokar da dukiyan zaka wahiya tumathilu fi ahsanil ahwal yace kudin da ake fitarwa na zaka in an ma abin kyakkyawan dube bai wuce isnatai wa nisfin bilmi'a bai wuce kashi biyu da rabi cikin ɗari ba na abin da gwamnati ke bukata domin gudanar da gwamnati abin ba yawa wahiyar nisbatun da'ifa wannan abu ne wanda yake ɗan kaɗan la ta ƙun bi hajjata daula ba zai iya riƙe gwamnati ba min idadil kuwa na a sai makamai a iya tsara gwamnati ta hanyar ƙarfin soja wa min bina'il madaris ɗan abin da ake karɓa na zakka ba zai iya gina makarantu wal mustashfiyat da asibitoci ba wata abidu turuqat da kuma gina manya-manyan hanyoyi fadlan an an tadmana li kulli fardin dakhalan yakfi ma'ashahu ko ba za iya ba kowa allowance da abin da ya shafi albashi wanda zai iya tsayuwa da kafan shi wa yadmana hayatahu kuma ya iya gudanar da rayuwa karkashin wannan albashin ba saboda dan abin da ake bada na zakka ba yawa kama la yumkinu lid-dawlati islam kamar yadda ba zai yi ga gwamnatin musulunci an ta'atami da ala hurubi damiya ta iya shiga cikin yaƙe-yaƙe masu gauni wanda ake bacin da suna buƙatar kuɗi masu yawa wa qitalin nasi litadammana baqa'aha kuma su yaƙi mutanen da suke barazana gare su domin su iya wanzuwa da kan da kafansu wa tatawiru mu'assisatiha ala hisabil maqtulin alladhina lam yarghabu fil islam kuma samsam ba za ta iya fuskantar irin ƙasashe na kafirai da kuma al'ummomi da yawa waɗanda suke son su fito na fito su tun kuɗi gwamnatin musulunci ba ɗan wannan kuɗin da ba sa kara sun karya ba ba za su iya musulunci komi ba kun gano wannan da kyau ko ma'ana ya raina wannan nisabin da Allah ya ce a karɓa malam zai zo zai mai raddi nan gaba amma barin ɗan ce wani abu kaɗan anan inda ya san abin da Allah da annabin suka faɗi dangane da wannan abin da ake ma Allah bai ce a karɓi dukiyan zakka a aikin gwamnati da shi ba ko ya ce a Kur'ani mutanen da Allah ya ce a ba su zakka an ansa akwai gwamnati a ciki jama'a mun gano wannan da ke ku kaga da yana tawthiqil ma'lumat zai je ji Kur'ani Allah madaukin sarki ya ce inna masadaqatu lil fuqara kun gano wannan da ke ku wal masakin haka Allah ya lissafo mutane ya ce a ba amma asibitoci makarantu da waɗannan abubuwan da ya faɗi Allah ya tsara musulmi yadda za su yi su sai Allah ya fitar da manyan rijiyoyin fetur-fetur a ƙasashen musulmi tambaya a nan uwar gijiyan shi'a na duniya Iran da kuɗin zakka da kuɗin jizya da kuɗin kaza da suke sama mutanensu da shi ne suke riƙe waɗannan ƙasashen nasu jama mun gano wannan da kyau ko da yana bi yana tabbatar da abin da yake faɗi da nassoshi ba zai faɗi wannan maganar ba abin da yake neman ya kare a nan shine abin da 'yan shiya suke sama mabiyansu na haraji sai suka ɗauke jizya akan kafirai sai suka ɗaura ma mabiyansu jizya duk wanda ya sana ya ci riban abin da ya na kasuwanci zai ba da ushira ga imam kafin ci wannan da kyau ko jiziyan kafirai ne ya koma kansu su da kan sun yadda mabiyansa kafirai ne shi za su ka ɗaura masa jiziya to sun yi haka ne suna nuna mutane to abin da aka ce a karɓa na zakka ba za a iya kaza da kaza da kaza da shi ba a lokaci ɗaya ya manta dukiyan zakka da jiziya ba da shi ake aikin gwamnati ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace amma wannan na ɗan kawo muku ne don ku gane yadda bai tantance abubuwan da yake kawa ta hanyar ilimi da akwai ilimi ba zai faɗi wannan maganar ba amma malam zai zo zai mana raddinta a gaba ya faɗi wannan magana a cikin littafin la'akuna ma as-sadiqin a shafi na 152 fa haza namazujul li ba'd al-masail wal ahkam mala yace wannan misalai kenan na wasu daga cikin hukunce hukunce da yake kawo wanda baya tace su da tantance su bai gwama su da mabubbuga ingantacce na alkur'ani ko hadisi sai dai su ta surutu wanda duk sai sun gama surutun in ka san alkur'ani ko hadisi kana kawo qur'ani da hadisin sai ka kora abin da suka faɗi Malai ce allati yuqarriru hal muallif wanda wannan marubuci yake kawa a littafin shi kuma yace haka abin yake min gairi tahqiqin ilmiyin ba tare da bi ya tantance harkan a bisa ilimi ba yastanidu li dalilin shar'i kuma bai kawo abin da yake kawo ya kafa hujja na shari'a yanzu duk waɗannan abubuwan da ya kawo na tuhuman nan kaji ya ce dan Allah ya ce kaji ya ce dan annabi ya ce kaji ya kawo magana wani malami babu fa kawai shi yake yin abin shi kawai ya wuce auli ƙauli ahadin minal ulama kuma bai dogaro ga fatawan wani daga cikin malamai wa inna ma yabni tilkal ahkam kadai yana gina waɗancan hukunce hukunce nashi ne ala tiqadatihi shaksiya ga abin da ya yarda da shi a zuciyar shi wa ara'ihi dhalla da kuma bataccen ra'ayin shi almunharifa wacce ta kauce mata barkin daidai fa yukadhibu bin nusus sai riƙa yi ma nasi ƙarya wa yaraddu ahkamallah yana watsi da hukunce-hukuncen Allah wa yuqarriru ahdathat tarihiyya sai na tabbatar da abubuwan da yake kawa na karerai waɗanda suka faru a cikin tarihi bizununin kaziba ta hanyar zato na ƙarya wa hawan da son zuciya addafini fi nafsi wanda ya riga ya kanta a ran shi yahmiluhu ala kulli zalika hiqdun azim ba abin da ya kai shi zuwa ga wannan ɗanyen aiki sai mugun kullum da yake da shi a ran shi ala salafil umma ga waɗannan magabata na wannan al'umma wa khiyariha kuma zaɓaɓɓen al'umma wa hubbihi wanti sarihi rafida da irin ƙauna da kai agaji da yake da shi ga ‘yan shi'a wa aqidatiha da muguwar aƙidan shi'a fa alaihi minallahi ma yastahiq Allah madaukin sarki ya mai abin da ya dace da shi kawai da kayi ke maganganun amma fa nan ana tsakura muku misalan jahilcin shi ne a ilmace a bisa ilimin da yake ta'awun yana da digiri uku kafin a zo raddin maganganun nan ne sai ya baka tausayi kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace tare da fa ba abin tausayin bane amma in ka ji rubdugun zaka ce kai wannan mutumi ba za a dan raga mashi ba ba za a raga mashi ba Allah ya sa mu dace sabi'an fagen raddi gare shi na bakwai مخالفة المؤلف للمنهج الذي ألزمه به نفسه kai kaga dai ya saba ma tsarin ma rubutu na ilimi na duniya baki ɗaya ko na kowane fanni na musulunci da na tsarin bature to ya tsara ma kanshi wata hanya da zai bi wajen rubuta littattafan shi shi da kanshi ya zauna ya tsara to kuma bai iya kiyayewa ba sai da ya saba fa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha shi ya tsara ya ce ga yanda littafin zai kasance amma yana fara rubutun kuma sai ya saba ma tsarin shi sa jama'a duk ɗan son zuciya bai iya tabbata akan abu ƙwaya ɗaya shi sa in dai mutum na da son zuciya ko duk tsarin da ya ko ka sa mai ido malaci al-mu'allif lam yukhalif usul at-ta'alif ba wai kadai ya saba ma tsarin rubutu na gaba ɗaya ba waqa wa qawaiduhu al-muta'arraf ko wa qawaiduhu al-muta'arrafu da kuma ƙa'idojin rubutu wanda kowa ya sani wanda an sani alaiha dukkanin mai rubutu a kansa yake rubutu ba wannan kaɗai ya saba ma ba inda ahalal ilmi fa hasab kun gane wannan ba wannan kaɗai ya saba ma tsarin rubutu da malamai suka sani ba bal khalafa hatta al manhaj alladhi alzama bihi nafsahu hatta tsarin da ya ɗora ma kanshi na zai rubutu a cikin littafin shi ma ya saba ma wannan fi kutubihi a cikin littattafan shi gaba ɗaya wasa ubayyinu fi ma yali ba'ad al-qawaid al-usul mala yace zan bayyana a cikin abin da zai zo nan gaba kaɗan ba'ad al-qawaid na wasu ƙa'idoji wal usul da abubuwan da ya tsara allati wa adal muallif wanda shi da kanshi ya alkawari an yaltazima ha fi kutubihi zai lazimci wannan a cikin littattafan shi wa bahathihi da binciken shi lil masail na matsalolin da yake kawa shi da kanshi yi kaza ba ba zai yi kaza ba ba zai yi kaza ba zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza amma bai je ko ina ba kuma ya saba ma wannan mala yace summa mukhalafatahu laha ba'da zalika ba kai ko ina ba kuma sai ya bi duk abin da ya ce zai kiyayen kuma ya zo ya saba masu مستدلا على كل ذلك بنمازج من كلامه malai ce za mu buga misali akan duk waɗannan abubuwa da maganin da ya faɗa. Mun gano wannan da kyau ko? Abin da ya faɗa da shi za a je za a yi mai raddi. Na farko, wa'aduhu bi tajarrudihi min al'atifa, ya yi alkawari a cikin littafin nan cewa duk wani abin da zai ja shi na zil ga goyon bayan wani ba zai yi ba walhawa ko ba zai bi son zuciya ba wata asub ba zai goye bayan wani saboda soyayya ya goye bayan shi a bisa rashin dalili ba waltizamuhu al-insaf yace zai lazimci adalci wata jarrudi wal'adal kuma sannan zai kubuta daga kowane abin da zai kai ga ya rasa adalci cikin maganganun da zai danganta ma kowa kuma zai yi adalci wajen kawo maganan kowa ba zai goyi bayan kowa ba zai bayyana abin da yake shine daidai kaɗai kaga wannan magana ai mai kyau ce haka ne ya ƙulu fi kitabihi sun mata daitu a cikin littafin sun mata daitu yake cewa wa kada ahattu rabbi yace nayi ma Allah alƙawari in hadani in Allah ya tabbatar da ni an atajarrada min al'atifa zan cire duk wani abin da ke cikin raina na goyon bayan wani li'akuna hayadiyan mawdu'iyan in kasance na zo da wani tsari wanda ba wanda ya zo da shi sai ni wala asma alƙaula min tarafai ne ya ce zan sawar maganar 'yan shi'a in sawar maganar ahalus sunna fa attabi'a a hasanahu sai in bi wanda ya fi kyau daga ciki kun ji abin da ya ce zai yi ko ya faɗo wannan cikin sun mata daito a shafi na casa'in da biyu. Wa ya ƙulu fi kitabihi nafsihi, a dai cikin littafin sun mata daito sai ya ce, wa ƙada a hattu rabbi, na yi alkawari tsakanina da Allah an akuna munsifan zan zama mai adalci fala'ata asabu li mazhabi ba zan taɓa yin ta'assubanci ga wani mazhabi ba, wala uqimu wazanan ligairil haqqi kuma ba zan girmama wata magana ba koya take inda ba gaskiya ba ne zan tsaya kan gaskiya ya faɗi wannan maganan a shafi na ɗari da ɗaya a cikin sun mahata daitu waya ƙulu fi kitabi fas'alu ahalar zikir da ya zo littafin shi mai suna fas'alu ahalar zikir sai ya ce fala'allal bahithi huna an yattaqillaha fi bahathihi yace lallai mai wannan bincike abin da yake wajibi a kan shi ji tsoron Allah wajen binciken nashi wala ta'khudhuhu al-atifa kada goyen baya da zil ya jashi fa yamila anil haqqi yaga gaskiya ya kauce mata wa yattabi al-hawa ya bi son zuciya fa yadilla an sabilillah wannan zai iya batar da shi akan hanyar Allah wa inna ma wajibuhu an yakhda lil haqqi abin da yake wajibi ga irin wannan mai rubutu a wannan fage shi da kanshi ba yake fadi to ya bi gaskiya ya kankan da kai gare ta walau kanal haqqu ma ghairihi ko da ko gaskiya tana tare da wani shi ne wa yuharriru nafsahu min rawasibi duk wani abin da zai ja shi zuwa ga ya targade to ya kauda kanshi game da wannan abu wal awatib da kuma irin zil da zai ja shi na san zuciya wal ananiya da goyon bayan wanda yake so kun gano wannan da kyau ko kun ga dishi ganin ko a cikin littafin fasalu ahlad dhikr shafi na 36 don Allah ya kai mu gobe za ku zo ku ji ya saba mu wannan maganganun duka Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum